إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abu huraira a wannan gari na arlik a wannan rana ta alhamis wacce ta daidai da rana 22 ga watan zulqada hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 5 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar litinin da alhamis wanda yau alhamis muna karatu a cikin littattafai na aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine littafin lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad wallafar ibn kudama al-maqdisi alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na goma sha bakwai a cikin jerin karatuttukan muna wannan littafi yau da izinin Allah za mu tashi sabon fasali inda yake faslun fi ithbati ru'yati Allah ta'ala fil akhirah fasali da zai yi magana akan tabbatar da ganin Allah a ranar gobe kiyama tabbas a ranar gobe kiyama za a ga Allah muminai za su ga Allah bayan ya ƙare magana akan wato maganar Allah wanda shine alkur'ani ya ƙare magana ya ƙare bayani akan maganar Allah wanda shine alkur'ani wanda shi alkur'ani yana daga cikin maganar Allah to yanzu sai ya cira ta ya yi intiƙali daga waccan sifa ta alkalam zuwa sifa wata sifa wacce take mai girma ta arru'ya ru'yatul mu'minina da rabbihim yawmal qiyamah ganin muminai da za su yi wa ubangijinsu a ranar gobe kiyama kamar yadda aka samu dalilai sun zo ta hanyar ganganko waɗanda suke tabbatar da ganin Allah ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali a cikin alkur'ani kamar da malamin zai kawo nan gaba akwai irin su faɗin Allah wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wannan nazira ta farko aka kawo ta dabadun nazira dabadun daga annadra annadra annadra ma'ananta albahja shine farin ciki da annashuwa wanda zai faru a tare da fuskokin mumine a ranar gobe kiyama fuskokinsu za su tashi suna cikin annashuwa da farin ciki suna haske suna sheƙi wannan shine ma'anan nazara wasu fuskoki a wannan rana suna haske suna sheƙi suna walƙiya suna farin ciki amma nazira da ya zo a aya ta biyu ila rabbiha nazira ya zo bi za za al-mushala daga wannan daga annazar daga annazar ne shine abin da ya shafi gani kun gane ko ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijin zuwa ga ubangijinta ko zuwa ga ubangijinsu su wa'annan fuskokin masu kallo ne ma'ana suna kallo zuwa ga ubangijinsu a ranar gobe kiyama shi yasa ma yayi ta'addi da ila kalmar annazar idan yayi ta'addi da ila yakan zo da ma'anar gani da ido almu'ayana bil absar shi yasa aka ce ila rabbiha nazira ma'ana fuskokin waɗannan fuskokin suna duba zuwa ga ubangijinsu a ranar gobe kiyama da idanuwansu wanda su ne fuskokin muminai wanda suke cike da haske da sheki da farin ciki kuma za su kasance suna duba zuwa ga ubangijinsu wanda wannan zai ƙara musu farin ciki da hasken fuska da haka kalmar annazar da larabci idan ta yi ta'addi da ila takan zo da ma'anar almu'ayana bil absar gani da ido amma idan ta yi ta'addi da kanta ba tare da wani harafi na jarra ba ya zama ta yi ta'addi da kanta da kanta annan sai ta zo da ma'anan jira sai ta zo da ma'anan jira wanda Allah ya ce unzuruna naqtabis min nurikum yana hakaitowa daga munafikai unzuruna naqtabis min nurikum aiwa ce unzuru ilayna unzuru ilaina ba ko unzuru fina sai aka ce unzuruna sai zama yayi abin nan yayi tayi ta'addi da kanta to anan tana nufin jira unzuruna anan sai zama anan sa intazu intaziruna ku jiraye mu intaziruna ku jiraye mu wannan zai faru a ranar gobe kiyama munafikai za su ce wa muminai a ranar gobe kiyama su ce musu intaziruna naqtabis min nurikum ku jira mu domin mu dosano hasken ku domin muminai za a ba su haske ɗoranin zantikin nan akan lambar ɗaya ta yi iska da yawa muminai za a ba su haske a ranar gobe kiyama hasken da zai rika gaggawa a gabansu da kuma damansu kuma da Allah ya faɗa a ƙwa'ani yau matarar abin nan yasa tarar mu'minina wal mu'minati yasa nuruhum baina aidihim wa bi aimani hasken su yana tafiya a gaban su da kuma gefen da kuma daman su amma su munafikai za a ba su haske a karan farko daga baya kuma sai a kashe hasken sai su dawo suna tafiya a cikin duhu kuma an umarce su su ma su yi tafiya sai zama suna tafiya cikin duhu ba sa ganin gaban su to sai su fara kiran muminai da suka ga muminan suka hango muminan ga su can suna tafiya cikin haske sai su rika kiransu suna unguruna ku jiraye mu ai in taziruna naftabis min nurikum domin mu dosano daga hasken domin su suna cikin matsanancin duhu ba sa iya sanin ina za su dosa saboda suna cikin duhu da suka ce musu unguruna qilar ju'u wara'akum sai aka ce da su ku koma bayan ku faltamisu nura kuma ku samu naku hasken wa duriba bainahum bisu to sai aka gitta wata doguwar katanga tsakaninsu tsakaninsu da muminai din wasu ma yana cewa mala'iku ne suka ce musu irji'u wara wasu suka ce muminan ne suka yi musu bakan magana irji'u wara ana nufin su koma duniya su yi aikin alkhairin da za su samu haske kamar bakan magana ce aka yi musu su kuma sai suka yi tsammanin hasken a bayan su yake suna waiwayawa fa duriba bainahum bisu sai aka gitta doguwar katanga tsakaninsu lahu babun wanda katangar yana da kofa batinuhu fihi rahmatu can wajen da mu'minan suke can ne rahama take wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga nan waje kuma ta ta ta inda yake fuskanto kofar to anan ne azaba take bangaren da su munafikan suke da zaran sun ga sun daina ganin mu'minan sai su fara kira yunadunahum alam lakum ma'akum shin ba tare da ku muke ba a duniya ba tare muke sallah muke kaza ba qalu bala mu'mina za su ce eh walakin da kun fatantum anfusakum sai dai su kun fitini kawunan ku imanin ku ba na gaskiya bane wa tarabbastum kun tsaya zaman jira jiran ayi nasara akan musulmi da musulunci wartabtum kuka yi shakka game da addinin ku wa gharatkum al-amani gurace gurace suka rude ku hatta ja amrullah har sai da al'amuran Allah ya zo wa gharrakum billahi al-gharur mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah al-asrul hadid aya ta shawo saboda a duniya suna tare da muminai tare suke sallah tare suke fita jihadi amma ba suna fita jihadin ko sallar bane saboda imani suna fita ne saboda munafurci kun gane dan su boye kafircin su kar a gane cewa ba sa tare da musulunci saboda wata maslaha da suke nema karkashin wannan a ranar gobe kiyama sai a ba su haske a babi na makirci kamar yadda suka yi yaudara a nan duniya suka bayyana cewa su muminai ne amma imanin ba na gaskiya ba su ma a can lahira sai aka ba su haske amma ba haske mai ɗorewa ba kamar yadda suka yi makirci a duniya sai aka rama musu a lahira aka ba su haske daga baya kuma aka zo aka kashe hasken wanda wannan ya fi takaici da nadama da bakin ciki to muhallu shahidi a wannan gurin shine zaka ga anan unzuruna yayi ta'addi yayi ta'addi da kansa ba tare da ya bukaci wani harafi ba to idan unzuruna yayi ta'addi da kansa to yakan zo da ma'anar me yakan zo da ma'anar jira hal yanzuruna shin akwai abin da suke jira illa an ya'tihumullahu kaga nan ma yana nufin jira hal yanzuruna ma'anarsa hal yantaziruna akwai abin da wa'annan suke jira in banda tashin alkiyama idan yayi ta'addi da kansa yana nufin jira amma idan yayi ta'addi da fi yana nufin kuma tunani an gane in yayi ta'addi da fi kal unzu wato an-nazar Allah ya ce qul unzuru ma za fi samawati wal ard kace da su ku tsaya ku yi nazari game da abin da yake cikin sammai da ƙasai suratu yunus aya ta 101 yayi ta'addi da fi sai zo ma'anarsa a tafakkur wal ittiba tunani da kuma ɗaukan lura awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard kaga awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard a'raf aya ta 185 sai zo ma'anarsa anan awalam yatafakkaru fi makhluqati samawati wal ard shin ba sa tsayawa su yi tunani a cikin halittu wanda suke mallakar ubangiji ba za su tsaya su yi duba zuwa ga mulkin ubangiji da yake cikin sammai da kasai ba a takaice dai lafazin annazar idan ya yi ta'addi da kansa bai ma'anansa a tawaqquf wal intizar jira da kuma abin nan shine tsayawa da kuma jira amma idan ya yi ta'addi da ila ma'anansa al-mu'ayana bil absar gani da ido idan ya yi ta'addi da fi ma'anansa at-tafakkur wa i'tibar shine daukan darasi da kuma daukan lura to me yasa ne wannan doguwar magana saboda mu'tazila da ire-iren su suna cewa da aka ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ma'ana zuwa ga ubangijin su su masu jira ne wai suna jiran ubangijin su ba wai suna ganin sa ba don su musu yadda ana ganin Allah ko a layara to shi yasa ya zama sun saba ma ka'idar larabci saboda yayi ta'addi da ila ila rabbiha nazara a gano cewa gani ne na ido mun fahimta shine anan malam yace faslun fi isbati ru'yati Allah ta'ala fil akhirah fasali da yazo yana magana akan tabbatar da ganin Allah ta'ala a lahira sai ce wal mu'minuna yarawna yarawna Allah ta'ala bi absari mu'minai suna ganin Allah ta'ala da idanuwansu da ganinsu suna ganin Allah nan da yake bi absarihim raddi yake yi akan wanda suke cewa inna ma yanzuruna ilaihi bi qulubihim cewa suna duba zuwa gare shi ne da zukatansu ba da me ba da idanuwansu ba duk wani yan tawili ne suna duba zuwa gare shi da zukatansu ko kuma suna duba zuwa ga ni'imarsa ne ba shi din ba ko suna duba zuwa ga aljannarsa ba shi Allah ba ma'ana suna duba zuwa ga Allah ya'ani suka ce suna duba zuwa ga aljannarsa kaga wannan tahrifun ne li kalamillah juya maganar Allah ne karkatar da maganar Allah ne abin da ya tabbata suna duba ne zuwa ga Allah zuwa ga ubangijinsu da idanuwansu kuma gani na hakika babu wani shamaki a tsakaninsu an ba su wannan damar ikraman lahum domin karramawa da girmamawa a gare su a yayin da suka bauta wa Allah a duniya ba sa ganin sa a duniya sun bauta wa Allah ba tare da suna ganin sa ba sun bauta masa ne saboda imanin da suka yi da shi saboda mai imanin da suka yi da shi da kuma abin da suka samu na dalilai da suke tabbatar da samuwarsa dalilai kauniya da kuma dalilai qur'aniya ko dalilai shar'iyya dalilai kauniya su ne abin da suka gani na halittar sammai da kasai gudanar rana da wata saukar ruwan sama fitar da tsirrai da sauran abubuwa na ayoyin ubangiji wanda suke tabbatar da samuwarsa وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد sannan kuma ga dalilai na qur'ani da manzon Allah ya zo da su wanda suke tabbatar da samuwar Allah akan wannan suka bauta wa Allah cike da imani da gaskatawa to a ranar gobe kiyama Allah zai sakanka musu akan wannan ta hanyar ya yaye hijabin da yake tsakanin shi da su su gan shi da idansu haka waɗanda suka bauta wa Allah a duniya ba tare da suna ganinsa ba kaɗai sun dogara ne akan imani da gaskata labarin da aka ba su game da shi Allah labarin da shi Allah ya ba su da labarin da manzon Allah ya ba su suka kuma tsaya suka yi nazari a cikin ayoyin Allah wannan yasa suka yi imani suka yadda akwai Allah suka bauta masa to sai Allah ya karrama su a ranar gobe kiyama ta hanyar bayyana su gan shi amma su kafirai waɗanda suka kafurce wa Allah Allah zai sha makance ba za su gan shi ba Allah zai sha makance daga gare su ba za su ga Allah ba kamar da Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun yace kalla a'a lalle su a wannan rana game da ubangijinsu ababen sha makancewa ne a suratul mutaffifin aya ta 15 me yasa za a sha makance kafirai ba za su ga Allah ba saboda anan duniya sun kafircewa Allah ba su gaskata shi ba ba su gaskata uluhiyarsa ba ba su gaskata asma wa sifat nashi ba to sai Allah ya sha makance su daga ganinsa a matsayin ukuba da za a yi musu a ranar gobe kiyama to wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe muminai za su ga ubangijin su a ranar gobe kiyama kamar yadda malam ya faɗa ana malamai suna yin hujja da faɗin Allah lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhilla suratu yunus aya ta 26 cewa ga waɗanda suka kyautata a nan duniya suka kyautata aikin su a duniya suna da alhusna suna da mai kyau a lahira wanda ita ce aljanna sai Allah ya ce wa ziyada da kuma wani ƙari to wannan ƙarin shine annazaru ila wajhillah shine duba zuwa ga fuskar Allah da zasu yi kamar da manzo Allah da kansa ya fassara ayar da wannan a hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi cewa ziyada din hiya nazaru hiya nazaru ila wajhillah subhanahu wataala shine duba zuwa ga fuskar Allah subhanahu wataala wanda Imam Ahmad ya fitar da hadisin juz'i na 31 shafi na 265 da lamba ta 1018 da 935 musulun ya fitar da shi da lamba ta 181 turmizi ya fitar da shi da lamba ta 3105 hadisin suhaib ar-rumi wanda yake fara da idza dakhala ahlul jannati aljanna daka hadisi ne wanda yake tabbatacce manzo Allah ya fassara ziyada din nan da ta zo a cikin aya shine ganin Allah ko wato duba zuwa ga fuskar Allah a ranar gobe kiyama sannan kuma a wata ayar yace lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid suna da duk abin da suke so a cikin ta ita aljanna duk abin da ransu yake so to suna da shi a cikin aljanna duk abin da ransu yake so da zaran ka jiran ka yana son abu to za a baka wannan shi zai tabbatar da cewa akwai dankali a aljanna domin da zaran ka na jira yana yana son dankali to za a kawo shi saboda an ce duk abin da ranka yake so akwai idan da na ji marmarin dankali kawai sai a kawo in soyayye nake so in dafaffe in abin nan duka za a kawo abin da ranka duk yake so wata mata ta taɓa min tambaya akan shin matan da suka mutu ba su yi aure ba za su samu maza a aljanna ta ce in suna so za a ba su Allah ya ce duk abin da ransu yake so suna da shi a aljanna ita ma ta mutu ban miji in tana son miji a aljanna Allah sai ya ba ta abin da ranta yake so duk abin da ranka yake so aljanna Allah zai ba ka ina fata an fahimta da wannan ayar da aka ce lahun ma sha'una fiha ya ce kuma waladaina mazid kuma a gurinmu akwai wani ƙari almazid din anan dai malamai suka ce shine annazaru annazaru ila wajhi Allah ta'ala shine duba zuwa ga fuskar Allah kenan anan da yace wujuhu yawma idhan nazira ila rabbiha nazira wa'annan dalilai ne da suke tabbatar da ganin Allah subhanahu wataala an samu kuma dalilai da suka zo a sunnar manzan Allah suka zo ta hanyar tawatur kamar da ibn al-qayyim ya tabbatar da wannan a cikin littafin sahabil arwah ila bilad al-afrah ya kawo hadisai da yawa wanda suke tabbatar da ganin Allah ya kawo dalilai na qur'ani ya kuma ya kawo hadisai mutawatirai da haka tabbatar da ganin Allah a lahira mazhabi ne na ahlus sunna wal jama'a mu'minai za su ga ubangijinsu a ranar gobe kiyama suka ce za su ganshi a gurare guda biyu za su ganshi a farfajiyan alkiyama a mahshar za su ga ubangijinsu haka kuma in sun shiga aljanna ɗayan aljanna suka shiga aljanna to a cikin aljannan za su ga za su ga Allah Allah zai zai zai zai zai bayyana su ganshi a matsayin ni'imtawa da karramawa a gare su amma mu'tazila da waɗanda suka goyi bayan su da irin wasu mazhabobi da aka tsago su daga cikin mu'tazila din irin su asha'ira da sauransu su sun tafi zuwa ga kore wannan ganin wasu su yi tawuri wasu kuma su kore gaba daya saboda suna da aƙida cewa ar-ru'ya la takunu illa li jism wato gani baya kasancewa sai ga abin da yake jiki ne duk abin da aka ce aka ce an gan shi ya nuna cewa wannan abin jiki ne kun gane to wal ajsamu mutashabiha su kuma jikunkunna suna kamantaceniya da juna da haka fa idza asbatna ar-ru'ya idan mun tabbatar cewa ana ganin Allah a lahira to asbatna anna Allah jismun to za mu tabbatar da cewa kenan Allah jiki ne wal ajsamu mutashabiha kuma jikunkunna suna kamantaceniya da juna sai zanto kenan Allah ya kama da halittarsa suka ce dan haka za mu kore ganin Allah sai suka kore ganin Allah duk wasu dalilai da suke zuwa da magana akan ganin Allah sai su yi tawili ko su kore ko su kore abu irin wannan wannan kaga ya zama misalin manhajinsu a game da sifofin Allah haka suke yi wa dukkanin sifofin Allah wanda wannan al'amari ne wanda yake rusashe na ƙarya abinda malamai suke cewa muminai za su ga ubangijinsu sannan garin da za su yi ubangijinsu wannan baya lazamta Allah sai ya yi kama da halitta sannan za su gan shi Allah subhanahu wata'ala baya kama da komai haka ya faɗa baya kama da komai shi yasa a dalilai duka da suka zo babu inda Allah ya ce shi jiki ne ko babu inda ya ce shi ba jiki ba ne mun gane wannan shi yasa malamai suke cewa tabbatar da cewa Allah jiki ne wannan bid'a ne sifata Allah ne da abin da bai sifata kansa da shi ba kuma ce masa ba jiki ba shi kansa yana bukatan dalili zan ba za ka korewa Allah abin da ba shi ya korewa kansa ba mun gani sai in kana da dalili to Allah ya korewa kansa sifofi da yawa amma bai korewa kansa jiki cewa shi jiki ne ko ba jiki ba irin wannan sifofin ba a tabbatar da su ba a kore su wannan shi ne in mutum ya zo ya kore ya kama su inkari wanda ya zo ya tabbatar kuma kana bukatar mai dalili amma akwai adilla da yawa dalilai da suke zuwa suna da cewa za a ga Allah dalilai suna zuwa cewa za a gan shi to ganinsa wannan baya lazumta sai ya yi kamantacce ne da halittarsa sannan za a gan shi mun gane ko domin shi Allah baya kama da komai ya tabbata a hadisi matsalar cewa inda kuma satarauna ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها صحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى maza Allah ce lalle za ku ga Ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu haka kuma kamar yadda kuke ganin rana lokacin da babu wani hazo babu girgije ba tare da wani hadari ko girgije ya kare muku ita ba ba sai kun yi cunkoso ba wajen ganinsa duk kowa daga inda yake zai rika ganinsa wanda kake hango wata daga inda kake wani hadisin imamu ahmad ya fitar da wani kwatankwacinsa haka imamu bukhari muslim duka sun fitar da hadisi kwatankwacin wannan ko kuma sun fitar da wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisin hadisin jarir bin abdullah jarir bin abdullah al-bajali hadisi ne wanda yake abin nan tabbatacce to maza Allah ya faɗi wannan ne a lokacin da aka masa tambaya ya ya za mu ga ubangijinmu shi kaɗai ne mu kuma mu da yawa ya za mu yi mu gan shi to sai maza Allah ya buga musu wannan misalin ya buga musu misali da wata halitta daga cikin halittunsa wadda halittar shi kaɗai ne su kuma suna da yawa amma kuma suna ganin shi gaba ɗayansu kenan ba abin mamaki ba ne sai buga musu misali da wani halitta daga cikin halittu wanda suke ganinsa ba tare da su yi cunkoso da juna ba wanda shine wata a ranar sha hudu kowa yana gurinsa amma za a ce ga wata can ranar sha hudu zai daga kai ya hango shi ba tare da su yi turmutsutsu da juna wajen ganinsa ba a nan duniya idan aka ce ga wata can ya fito ranar sha hudu akwai cunkoso wajen ganinsa kowa daga inda yake yana hango shi kowa yana ganinsa daga gurinsa haka ita ma rana kowa yana hango ta daga gurinsa ba sai an yi cunkoso ba to wannan idan ya faru da abin da yake halitta ne to Allah kuma da abin da ya shafi ubangiji shine a azamu wa ajal shine abin da yake mafi girma da haka za a ga Allah ba tare da cunkoso ba ba tare da an taru guri ɗaya ba ta yadda wani zai kare ma wani la tu damuna fi ru'yatihi subhanahu wa ta'ala kamar manzo Allah ya faɗa to anan kamar da malam zai yi bayani a can gaba kaga nan ana kamanta gani da gani ne ba ana kamanta abin gani da abin gani ba ana kamanta gani da gani kamar yadda kake ganin wata to haka zaka ga Allah ba wai ana kamanta watan da Allah ba ba ana kamanta ranan da Allah bane a ana kamanta yadda zaka ga kake ganin rana ba tare da wani abu ya kare maka ita ba ko wata ranar sha hudu ba tare da kacewa da gusa in gani ba to haka za a ga Allah a ranar gobe kiyama ba wai ana kamanta abin gani da abin gani bane to su masu korewa masu cewa ba za a ga Allah ba a ranar gobe kiyama sun yi hujja ne da wai faɗin Allah ta'ala la tudrikuhul absaru wai shi Allah ya ce ai idanuwa ba sa riskarsa gannai ba sa riskarsa suka ce wannan dalili ne da yake nuna ba za a ga Allah ba wannan magana ce rutasshiya domin ayar ba ta kore gani ba abinda ta kore shine idraki riska kun gane akwai bambanci tsakanin ganin abu da riskarsa ba duk abin da ake gani ba ne ake iya riskarsa kana iya ganin abu amma ba za ka iya riskarsa ba riska shi da ma'anar zagaye shi da sani ya zama ganinka ya kewaye shi ta ko'ina cikin shi da wajen shi mun gane ko to shi Allah ba wanda zai iya masa irin wannan wala yuhituna bihi ilma ba za a iya kewaye shi da ilimi ba ka ganin ka ba zai iya kewaye shi abin da ta ko'ina ba za ka gan shi amma ba za ka me ba za ka riske shi ba kun gane ko ba za ka riske shi ba ko kuma riska ka iske abu inda yake shi ma za ka gan shi amma ba za ka riske shi ba da haka za a ga Allah amma gani zalla ganin baya lazamta cewa sai an riske shi ko kuma sai an kewaye shi da gani ta ko'ina rana alal misali ga ta nan walillahi almasalul a'la dauki rana muna ganin ta ko ba ganin ta muna ganin ta amma muna da ihata game da ita mun kewaye ta da ganin ta ko ina gabas da yamma da gabanta da damanta da ciki da wajenta don mun ganta ba mu mata wannan ganin ba amma dai muna ganin ta to kaga ita halitta ce to balanta da mahalicci subhanahu wata'ala da haka a cikin ayar babu kore gani abinda aka kore shine riska da Allah yace la tudrikul absaru wanda yana nuni zuwa ga annal absara tarahu gannai suna ganin sa sai dai la tudriku ba sa riskar sa ma'anarsa kuma la tuhitu bihi ba sa kewaye shi gaba ɗaya da gani sannan suka yi hujja da faɗin annabi Musa da ya roƙi ga Allah sai Allah ya ce masa lan tarani to ba za ka gani ba qala rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka nuna min in duba zuwa gare ka qala sai Allah ya ce masa lan tarani ba za ka gani ba suratul a'raf aya ta 143 sun ce to kaga wannan dalili ne akan kore ganin Allah cewa bai yiwa a ga Allah malamai suka ba su amsa da cewa wannan dalili ne akan kore ganinsa a duniya ba wai a lahira ba kore ganin Allah a duniya domin annabi Musa ya roƙi ubangijinsa ne ya gan shi a nan duniya shi kuma Allah subhanahu wataala ba a ganinsa a duniya ba wani da yake da iko yake da ƙarfin da zai iya ganin Allah a duniya shi yasa Allah ya ce masa lan tarani ba za ka ganni ba ma'ana a duniya korewar da aka yi da lan kore abu da lan a ƙa'idar larabci baya nuna kore shi har abada kun gane ko baya nufin kore abin har abada so sai suka ɗauki lan a matsayin haka cewa idan aka kore abada lan da larabci to korewa ce ta har abada amma a larabci idan aka kore abada lan baya nufin kore abin har abada sai dai kore shi tsawon wani lokaci dalili kuwa faɗin Allah ta'ala a Qur'ani qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai ce wa lam yatamannahu abada aka ce ma yahudawa idan har kun ce gidan lahira naku ne ku kadai banda sauran mutane aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran mutane to ku yi burin mutuwa mana in har wato kun kasance masu gaskiya ku yi burin Allah ya kashe ku mana da kowa ya san aljanna dai tafi duniya daɗi kowa ya san ni'imar aljanna tafi ni'imar duniya daɗi to in haka ne ku yi burin mutuwa mana sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada na ba sai da aka ƙara abadan duk da a wajen annabi Musa ba a ce lan tarani abadan ba kawai ce aka ce lan tarani to nan ma sai da Allah ya ƙara abadan walan yatamannahu abadan ba za su gan shi ba har abada ba za su yi burin mutuwa ba har abada suratul baqara daga aya ta 94 zuwa aya ta 95 kaga sai aka korewa yahudawa cewa har abada ba za su yi burin mutuwa ba amma ana rufe a ina a nan duniya ana rufe a nan duniya domin a lahira za su yi burin mutuwa Allah ta'ala da cewa ونادوا يا مالك ليقضي alaina ربك sai ‘yan wuta su ma suna ciki yahudawa sai ‘yan wuta suka ce ya maliku ubangijin kai kashe mu mana da suke yi anan gurin mutuwa ashe wannan ya nuna waccan landin ba ta har abada ba ce har a lahira ana nufin har abada dai a duniya har abada ba za su taɓa gurin mutuwa ba amma a lahira gashi suna gurin mutuwa to kaga wannan shi yake nuna ashe lan ba ta kore abun har a lahira za su nemi mutuwa a lahira su nemi a kashe su a lahira domin su huta da azabar wuta amma gashi a duniya Allah ya ya kore musu gurin mutuwa yace walai ya tamannahu abadan wannan shi yake nuna maka annan nafiya bilan laysa litabid kore abadalan baya nufin har abada har a har a lahira baya nufin haka to ashe a nan da Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani bai ce masa la tarani ba sai ce masa lan tarani wanda yana nufin a nan duniya kai ba za ka gani ba kuma ba kai ba ma ba wanda zai gani zai iya gani na a duniya saboda jikunnan mutane a nan duniya jikunna ne masu rauni riskar su gaba da abu ko kuma riskar su ko kuma karfin su gaba da ganin Allah mai rauni ne ba za su iya ganin Allah ba shi yasa Allah ya ce mai walakin yanzur ila aljabal ka kalli wani dutse gashi nan wasu suka ce dutsen turu sai na wasu suka ce wani dutse ne fa in istaqarra makanuhu fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarad idan har ya tabbata a gurinsa to da sannu zaka gani walamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka lokacin da ubangijinsa ya kuranye akan wannan dutsen sai ya mai da shi dakkan aka mai da shi nikakke kamar garin fulawa kamar garin fulawa fa kharra Musa sayfa Allah Musa sai ya fadi sumamme ganin wannan nan take dutse ya baji ya zama sai suma to kaga balantana ayi magana ganin Allah haka a duniya ba zai yi a ga Allah ba amma a lahira Allah yakan ba wa mu'minai karfi wanda za su samu damar ko ikon ganin Allah da wannan ƙarfin da Allah zai samu su domin al'amuran lahira sun bambanta da ne da al'amura na duniya al'amuran lahira sun bambanta da al'amuran duniya sai dai akwai masu sharhi wasu daga cikin malamai da suke sharhi sai su ce ru'yatullahi fi duniya mustahila su ce ganin Allah a duniya mustahil ne abu ne wanda yake korarre to malamai sun kuskurantar da faɗin wannan sai da su ce ru'yatullahi fi duniya a wato ru'yatullahi fi duniya laysat mustahila ganin Allah a duniya ba wai abu bane mustahil korarre abu ne mai yiwuwa sai dai su mutane ba su da ikon ganin su ba su iyawa kun fahimta ba abu bane mustahil korarre me yasa malamai suke kawo wannan saboda inda mustahil ne annabi Musa ba zai roki abin da yake mustahil ba inda ganin Allah a duniya ba zai yiwu ba abu ne wanda yake mustahil wanda ba zai yiwu ba to ba zai dace ga annabi Musa ya roƙi Allah abin da yake mustahil ba amma da ke ana iya ganin sa sai dai ba zai iya ga mutum ya gan shi ba saboda ganin mabarik wato raunin mabarik na shi dan adam a wannan rayuwa ta duniya to shi yasa sai zanto dan adam ba zai iya ganin sa a duniya ba amma asalin ganin a duniya ba mustahil ba ne domin annabi Musa ya roƙi da ya gan shi inda abin da yake mustahil to haramun ne ya roƙi Allah abin da yake mustahil to ba da kuma a ce annabi Musa ya roƙi Allah abin da yake haram shi yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa magana mafi karfi bai ga Allah ba akwai malaman da suke cewa ya gan shi suna kawo dalilai amma magana mafi karfi na malamai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba bai ga Allah da idansa ba ina fata an fahimta anan malam yace wal mu'minuna yarawna Allah ta'ala bi absarihim mu'minai za su wato za su ga Allah ta'ala da gano da idanuwansu wa yazurunahu yace kuma har ma su kai masa ziyara ma'ana har su ziyarce shi wannan lafazi na wa yazurunahu ya zo a wani hadisi hadisin abi huraira cewa mu'minai za su za su rika ziyartar ubangiji a kowace ranar juma'a a kowace ranar juma'a ko kuma a kowane gwargwado na zagayowar ranar juma'a daga cikin kwanakin duniya idan wannan rana ta zagayo gwargwadon abin da zai daidai da zagayowar ranar juma'a a duniya ba wannan ranar suna ganin Allah Allah zai kuranye a wannan ranar sai su gan shi shi yasa wannan yinin na juma'a ake kiransa yawmul mazid yau ake kiransa yawon mazid yinin ƙari yini na ƙari suka ce muminai suka ce muminai za su riƙa ganin Allah a kowane kamar ka kaddara a kowane satin juma'a hadisi ne na abu huraira ya zo da wannan wanda imam turmizi ya fitar da hadisin da lamba ta 2549 ibn maja ya fitar da shi da lamba ta 4336 sai da albani ya ba a fashi a cikin al-mushkat da lamba ta 5647 haka ya rona shi a cikin da'iful jami' da lamba ta 1831 don haka abinnan hadisin yana da rauni wanda ya zo a turmizi da wanda ya zo a ibn majah din dukkaninsu suna da rauni sai dai a cikin tafsir tabari ibn jarir at-tabari ya kawo ya kawo hadisin a tafsirin sa juz'i na 11 shafi na 430 da lamba ta 31938 haka ibn kasir ya kawo shi a tafsirin sa a juz'i na 7 shafi na 407 suratul qaf aya ta 35 a lokacin da ya koro hadisin daga Anas dan Malik a cikin hadisin akwai ambatan abin nan akwai ambatan tajallin ubangiji ta'ala ga 'yan aljanna a ranar juma'a ubangiji zai rika yin tajalli ga 'yan aljanna a ranar kowace juma'a ibn al-qayyim ya ambaci hadisai masu yawa dangance da wannan cewa za su rufe ganinsa a kowace ranar juma'a amma kowane hadisi da ya kawo duk hadisan da ya kawo kowannensu akwai akwai maganganu a kansa sannan akwai asar sahihi da imamu daru kutuni ya fitar da shi daga amla dan mas'ud mawqufi daga kansa amma yana da hukumin raf'i domin bayan da za a mutum ya faɗi wani abu da zai faru a lahira inda ba ya ji daga manzan Allah kuma ba irin su ibn mas'ud ba sa saurarowa daga ahlul kitabi ba sa karɓa daga ahlul kitabi musamman abubuwa irin wannan na gaibi zaka wannan abin nan asar na ibn mas'ud hadisi ne mawqufi amma yana da hukumar raf fi hukumar raf yake to malamai da suka tattara hadisan da suka zo da na sunan din da na malamai da suka kawo shi a tafsiri da sauran malamai da suka tattaro shi irin su at-tabarani cikin al-awsat irin su ad-darqutni da sauransu to sai malamai suka tattara hadisan sai suka tsallakar da shi ya kai wani mataki na da za a iya karɓar abinda hadisan suka zo da shi na ganin Allah tunda ganin Allah ya tabbata a hadisai ingantattu Bukhari da Muslim da sauransu amma ziyartar ranar Juma'a daga Juma'a zuwa Juma'a mun gane a ce da a kowace ranar Juma'a za su gan shi to nan ne aka samu wannan hadisai waɗanda kowanne idan ka bi za ka samu akwai maganganu akan hadisi akwai kuma asar daga magabata irin su ibn mas'ud wanda asar din tabbatacce da zuwa ga ibn mas'ud to shi yasa malamai suka yadda da wannan har suna kawo shi a babun aqida kamar da ibn qudama ya kawo shi a nan wai zuruna albani yake cewa almu'minuna yarawna rabbahum kulla yawmil juma'ati mu'minai za su ga za su rika ganin ubangijinsu a kowace ranar juma'a yace amma kullu sa'a wa kullu lahza fa ma inda na'il amma a ce a kowace awa a kowane lokaci suka ga dama za su ganshi to nan bamu da ilimi akan wannan ma'ana bamu da dalili akan wannan amma na ranar juma'a dai an samu dalilai wanda ana iya karban su yana a cikin darussan sa abin nan juz'i na abin nan na uku shafi na 43 tare da tartibi na maktabatu shamila to da haka dai hadisan idan aka tattara su suna zama hadisai wanda za a iya karɓan su cewa za su rika ziyartansa ziyara ba wai su tashi su je gurin shi ba a zai yakan bayyana a wannan lokaci a ranar juma'a kowace juma'a su gan shi shine ma'anan ziyara kun fahimta wa yukallimuhum wa yukallimunahu kuma yayi magana da su su ba su yi magana da shi Allah ya musu magana su ma su yi wa Allah magana gashi nan mala ya kawo wannan ya musu sallama su yi masa sallama ya musu sallama su mayar masa da sallama ya musu magana su mayar masa da magana wannan ya tabbata ya tabbata hadisi manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin illa su illa su yukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamati laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani ɗaya daga cikin ku face sai ubangijinsa yayi zance da shi yayi magana da shi a ranar gobe kiyama babu wani mai fassara a tsakaninsu wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi hadisin Adi bin Hatim kowannen mu sai yayi magana da Allah baki da baki to kaga cewa wa yukallimuhum wa yukallimunahu wannan ya tabbata a hadisai wanda suke tabbatattu za Allah zai yi musu magana su ma su yi mishi magana ya musu sallama su mayar masa da sallama sai malam zai kawo dalilai ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana masu haske ne suna haske suna sheki ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijin su suna masu kallo suna masu duba zuwa ga ubangijin su to kamar da na faɗa ɗazu nazira ana ana nufin fuskokin za su kasance masu haske masu kyau ila rabbiha nazira suna duba zuwa ga ubangijinsu da idanuwansu suna ganin Allah da idansu aka ba su wannan damar domin karramawa a gare su saɓane da almu'attila suke cewa ila din nan kalli wani wata irin wata cuwa-cuwa suka ce ita ila din nan da aka ce ila rabbiha suka ce ila mufradi ne jam'in sa ala'u jam'in sa ala'u kenan ma'anar ila ana nufin ni'ima fa bi ayyi ala'i rabbika rabbikuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban ala jam'i ne na ni'imomi ila suka ce mafaradi ne na ni'ima ila rabbiha ay ila ni'amihi zuwa ga ni'imomin Allah nazira suna duba suna kallon ni'imomin Allah suka ce domin al'ala minan ni'am ala suna daga ni'imomi kalmar ala ma'ananta ni'imomi to kaga wannan suna kawo shi wai don su karkatar da wannan ma'anar alhali wannan ila din kowa ya san harfu jarrin ne ba mufradi bane wanda jam'in sa ala harfu jarrin ne sananne a wajen malaman da suka san larabci amma me yasa su suke ta wannan kokarin suke ta sun dage dole sai sun karkatar da maganar Allah daga daga daga gurinta shi da ta'assubanci da mazhabarsu ta'assubanci da mazhabarsu ta cewa ba a ganin Allah in an yadda ana ganin Allah to an mayar da Allah jiki shi kuma Allah ba jiki bane haka ba za mu yadda ana ganin Allah ba to wannan shine shi yasa suke ta kokarin sai sun karkatar da maganar Allah ta kowane hali to da duk wanda ya bar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi dole ya samu kansa a cikin rudani ayar tana cikin suratul qiyama aya ta 23 wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace kalla innahu an rabbihim yawma idhin lamahjubun yace kalla kalma ce ta tsawa innahum lalle su kafirai an rabbihim game da ubangijin su yawma idhin a wannan ranar lamahjubuna ababan sha makancewa ne suratul mutaffifin aya ta 15 to idan har Allah subhanahu wataala zai sha makance kafirai a ranar gobe kiyama ba za su ganshi ba wannan dalili ne da yake nuna muminai za su yi za su ganshi domin an sha makance muminai a kafirai aka ce ba za su gan shi ba da a wulaƙanta su sha makance su gabarin ganin ubangiji wannan wulaƙantarwa ne da tozartawa a gare su saboda sun kafircewa Allah a duniya sai zama sakamakon su Allah ya sha makance kamar da su yadda da shi ba a duniya to ya sha makance a can lahira ba za su gan shi ba amma su muminai da suka yadda da Allah tun a duniya to Allah zai karrama su ta hanyar ya ba su dama su gan shi idanuwansu su samu natsuwa game da ganinsa idanuwansu su samu natsuwa da farin ciki kamar yadda in ka ga abin da kake so ko wacce kake so sai ka ji ranka yana maka daɗi to ganin Allah ya fi aljanna ma daɗi kamar da tabbata a hadisi ganin Allah ya fi aljanna daɗi shi da ce falamma hajaba ula'ika fi hali safar a lokacin da Allah ya sha makance wato waɗancan ma'ana kafirai Allah ya sa makance su fi hali sufti a halin hushi a yayin da Allah ya sha makance kafirai cewa ba za su gan shi ba a halin da yake hushi da su to dalla ala anna almu'minina yarawnahu fi halin rida wanda sai nuni zuwa ga cewa ashe mu'minai za su gan shi a halin yarda a yayin da saboda ya yarda da su wannan shine wajhul istidlal din shine wajhul istidlal Allah ya sha makance kafirai ba za su ganshi ba saboda me yayi hushi da su ashe mu'mine da yarda da su za su yi ne za su ganshi yace wa illa lam yakun bainahuma farq in ba haka ba to ai ba wani bambanci tsakanin su bai bambanci tsakanin kafirai da mu'minan dan har mu'minai ma ba za su ganshi ba kamar yadda kafirai ba za su ganshi ba yasa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ke cewa idza kana hajaba a'da'ahu ala ru'yatihi fa hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu subhanahu wa ta'ala idan Allah ya sha makance makiyansa cewa ba za su ganshi ba to wannan dalili ne akan cewa waliyansa za su ganshi a ranar gobe kiyama yace wa illa lam yakun hunaka farqun bainal mu'minina wal kafirin in ba haka ba to ai ba bambanci tsakanin mu'mini da kafirai ba bambanci لو كان الله لا يرى في الآخرة ما كان هناك فرق بين المؤمنين والكافرين عند الله تعالى بذا أجنشي بقى لاهرة idan ba bambanci tsakanin muminai da kafirai duk za su kasance ababen sha makancewa to mai amfanin ware kafiran a ce su ba za su gan shi ba za a sha makance su mai amfanin wannan dan a nuna cewa waɗanda ba su ba ma'ana muminai za su gan shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته تلليكو ذاكو غا أبنججنكو كبرن لكو تغنى ونن وطن wanda ba sai kun yi turnutu da juna ba sai kun yi taruri ɗaya kun yi cunkoso ba a wajen ganin sa hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi hadisin jarir bin abdullahi al-bajali da duba jami'ul usul sun sun kawo hadisin hadisi ne ibnu qudama yace hadisun sahihun muttafaqun alayh hadisi ne sahihi an yi ittifaqi a kansa bukhari da muslim da yace la tudamuna ma'anansa ma tajtami'una fi makanin wahidin ba za ku taru a guri ɗaya ba wa yahsulu wa yahsulu rahab balantana cunkoso ya faru kamar da a nan duniya idan an ga wani abin ban mamaki hakan zo a yi cunkoso ana kallo wani kowa na son wani ya gusa shi ya gani lokacin da aljanu suka ga manzan Allah a kadu ya kununa alaihi libada wannan hulan ma kama abdullahi ya du'uhu kadu ya kununa alaihi wani ya hau wani kowa na son ya gan shi wani ya tare maka sai ka hau kan shi wani aljani ya zo ga an tattare sai ya hau kan wani ka ba su shirgo a kansu to shi Allah ba irin wannan ganin za a yi masa ba a yi cinkoso a yi cincirindo a ba wani cinkoso wajen ganin sa yadda kuke kallon wata ba wani wanda yake kare ma wani to haka za a ga Allah a cikin aljanna domin Allah ya fi komai bayyana in dai har za mu ga wata ba tare da mun yi cinkoso ba to Allah ya fi wata bayyana zaka shi shi shi ne ya fi cancantar mu gan shi ba tare da wani ya karewa wani ba zaka za a ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da cinkoso a guri ba yace wa hadha tashbihun lirru'yati birru'ya haka ne wala ya tsallake hadha tashbihun birru'yati lirru'ya yace wannan kamantawa ne game da gani da wani ganin ana kamanta gari da gani ne ana ana kamanta ganin rana da wata da kuma ganin Allah yadda za a ga Allah ganin ne ake kamantawa wannan da wannan ba wai ana kamanta al-mar'i lal mar'i bil mar'i ba wai ana kamanta abun gani da abun gani ba ma'ana ba ana kamanta rana da wata ba da Allah ba ana kamanta rana da wata da Allah ba ana kamanta me yadda za a ga rana da watan ba tare da wani ya kare ba to haka za a ga Allah ya ce fa'in Allah la shabiha lahu wala nazir ya ce lallai shi Allah ba ya da shabih ba ya da wani makamanci ya ce ga wani mai kama da Allah Allah ba ya da wani wala nazir kuma Allah ba ya da tsara ma'ana ba ya da wanda za a ce ga shi tsara ne ga Allah subhanahu wa ta'ala nazir shi ne wanda za a ce warinka ne tsarinka ne sa'anka ne to Allah baya da wannan shi yasa maza Allah ya ce inda kuma sa tarauna rabbakum kama tarauna wannan tashbihi ne da ru'ya bin ru'ya kamantawa ne na gani da gani ba kamanta abin gani da abin gani ba al'asha'ira su da suka zo sai suka so su fice daga mazhabin mu'tazila duk da su daga karkashin su suka fito daga karkashin mu'tazila din suka fito amma wanda suka zo daidai nan gurin sai suka so wai su fice daga karkashin mazhabin mu'tazila domin ba su da wata dubara da za su iya kore ganin Allah alhali dalilai sun tabbatar da shi ga dalilai na a ƙur'ani ga dalilan barjat a hadisi a hadisai wanda suke masu yawa da suke tabbatar da za a ga Allah mu'tazilawa duk suka suka watsi da wannan hadisa ayoyin kuma suka yi ta tawilin su asha'irawa da suka zo sai suke son su fita daga mazhabin mu'tazila amma kuma ba su da wata dubara da za su bi dan su kore wannan ganin tunda ganin ya tabbata ga dalilan sun tabbata to sai a yunkurinsu na su ga sun samu wata matsaya sai suka fada cikin hali na taɓewa sai suka ce Allah subhanahu wata'ala yura za a gan shi lakin lafi jiha amma ba ta jiha za a gan shi ba za a gan shi a wata jihar za a gan shi amma ba za ka ce ta sama a sama za ka gan shi ko a dama ko hagu ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko sama a ba ta jiha za a gan shi suka ce za a gan shi saboda ga dalilai sun tabbatar da za a gan shi amma suka ce ba za a gan shi ta wata jiha ba lakin lafi jiha saboda su a aƙidarsu suna kore ɗaukakar ubangiji a sama a sha'ira suna kore ɗaukakar ubangiji a sama wasu su cewa suke allah yana ko'ina wasu kuma cewa suke allah baya ko'ina wasu su ce yana ko'ina wasu su ce baya ko'ina haka suke cewa haka suna kore ɗaukakar allah a sama to sai suka ce dan in suka ce za a gan shi kuma a sama kaga sai yadda kenan Allah yana sama sun warware waccan aqidan tasu to sai suka ce za a gan shi amma ba ta wata jiha ba to sai ku yi bayani ta ina za a gan shi sai ta ina to ba ta wata jiha ba ba sama za a gan shi ba to ta ina ai sai ku yi bayani ta inda za a gan shi shi Allah ya ce kawai da muke ganin manzo Allah ya ce kawai da muke ganin wata a ina muke ganin watan a sama da wanda muke ganin rana ranar da babu hazo a ina a sama to kamar yadda muke wannan ganin to haka za mu ga Allah to su sai suka ce a'a ba a wata jiha za a gan shi ba wannan magana ce wadda take rusasshiyar magana Allah subhanahu wa ta'ala yura wa huwa fi fi jihatil uluwi za a gan shi a jihar sama a sama yake kuma da dalilai suka tabbatar cewa Allah a sama yake to za mu gan shi a sama wannan shi da aƙida wadda take tabbatacciya wacce dalilai na alkur'ani da sunna suka suka tabbatar to da wannan muka zo ƙarshen wannan fasali in mun zo darasi na gaba za mu tashi fasulun fil imani bil qadar akwai dan sauran lokaci to na gaji kai kuma kaina yana ciwo da na shiga fasalin na gaba idan tun da Allah ya sa fasalin ya ƙare Allah ya taimake ni to ni ba sai in tsaya daga nan in mun zo darasi na gaba ma tashi fasali na gaba da fatan abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله